أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ci gaba da karatun alfiya ibn malik wanda muke gabatarwa a wannan zawiyar albarka zawiyar maulana khalifa gudisu za mu tashi a babi na al-mudaf ila ya'il mutakallim da ke yayi bayani akan idafa a baya saboda munasaba da ke akwai wasu matsaloli da suka bambanta shine yake so ya kawo ma yadda za ka yi idafa zuwa ya'ul mutakallim akwai idafa zuwa ismi zahiri shine wanda duk muka karanta ko binayi a idafa ka ce ja'a gulamu zaidi to akwai kuma idafa zuwa damirai da ke su ba su da matsala ba a musu babi a ce ja'a gulamuhu ja'a gulamuka ko ja'a gulamuki irin wannan wannan kuma wanda yake magana a kai idafa zuwa ya'ul mutakallim ka ce ja'a gulami ja'a gulami irin wannan to shine yake so ya ma bayanin hukunce hukuncensa akhira ma udifa lil yaksir idha lam yakun mutalam karamin wa qaza أو يكو كابنين وزيدين فذي جميع فذي جميع هليا بعد فتح فتحات ذي يجي آخر ما أضيف لليا اكسر آخر مفعول مقدم أصلا سأكسر آخر ما أضيف لليا ƙarshen duk abin da aka mishi idafa da ya kai mishi kasara. saboda menene lilmunasaba lilmunasaba saboda ya din tana tafiya tare da kasara ne in ka ce ja'a gulamun gulamun misali yana da rufu'a ne marfu ne saboda fa'il ne idan ka kai idafansa zuwa ya'ul mutakallim zaka ce ja'a gulami wannan kasara din ya dinnan ita ce ta janyo ta to shi yasa ya ce a iksir akhira ma udifa lilya da sharadi idan lam yaku mu'tallan idan karshen abin da aka mishi idafa zuwa ya din ba mu'talli bane ismi mu'talli kala biyu ne akwai naqisi shi yasa ya ce karamin kaman ka ce arrami ismi ne mu'talli wanda yake nakisi kaman alqadi irinsa wa kaza akwai ismi mutalli wanda ake ce mishi kuma maksuri wannan mankusi karamin sannan wannan wa kaza kuma maksuri wayannan su biyun to su za a musu fataha ne kamar yadda bayanin zai zo au yaku ka binaini au ko kuma abinda kake so ka yi idafansa zuwa yaɗin ya kasance kamar ibnaini yana nufin tasniya ne ibnaini tasniya ne wa zaidina au ko kuma abinda kake so ka mishi idafa zuwa yadin jam'ul muzakkar salim ne mai ya ko mai ya ko mai wau kamar yadda bayanin zai zo anan to wayannan su nau'i guda fudun nan shine ce fazi jami'u haliya ba'adu cikin wa'annan nau'i guda hudun nan gaba daya ya ce za ta zo a fatuhu ha'atudhi wancan yaɗin kuma wato abin nan yi mata fataha din yana itiza'i yana zuwa daidai da wannan idafan da ake magana a kai aka ce hida'in abu abin da yake muqabalan abu shine ana cewa haza ya hazo tukunan ya gina shi zuwa wazanin ifta'ala shine ihtaza shine ce abin nan fafi afazi jami'u hal ya ba'du fathuha uhtuzi ya gina shi a bina'i majhuli kenan to shine anan abin da yake nufi ismi wanda yake mu'tal kala biyu ne kamar da muka karanta a baya inda ibn mali yake cewa wasammi mu'tallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima aka ce ismi mu'talli kal mustafa wanda karshen sai akwai alif suna ce mishi maksuri wal murtaqi wanda karshen sa akwai ya suna ce mishi manqusi to manqusi din anan shine karamin sannan maksuri ɗin a nan shi ne wa kaza kaza to saboda haka idan za ka yi idafan ismi mankusi zuwa ya'ul mutakallim za ka ce misali ja'a ramin sai ka ce ja'a ramiya ramiya za ka ce ramiya saboda wannan ya na mankusin za ka yi idafansa zuwa cikin ya, ya wanda yake mutakallim wanda kai idafansa sai kai mishi fata haka in ka ce kaza zaka ce abin nan zaka ce misali tanaha tanaha tanaha kazayya kazayya kazayyan nan anan kaza din ne to shine sai kai idafansa zuwa me zuwa ga ya'ul mutakallim sai ya'ul mutakallim din shikenan sai kai mishi kai mishi fata haka nan idan ka ce ja'a ja'a ja'a ja'a za ka ce misali ja'a gulamani in za ka yi mishi idafa zuwa yawon mutakallim ja'a gulamayya gulamayya saboda tasniya ne ibnaini kuma za ka ce ja ibnayya ibnayya haka zaidina zaka ce ja'a zaidiya ja'a zaidiya sannan kuma in in kuma fi halatin raf'i ne ma zaka ce ja'a zaidiya din ne gaba daya saboda asalin in ka ce ja'a gulamayya asalin sa shine ja'a gulamani li ne gulamani li shikenan sai kai idafan gula gulam din zuwa zuwa ya'ul mutakallim sai zaman to gulamayya idan ka ce ja'a zaiduna asalinsa ja'a zaidunali zaidudali sai ka cire nunun alama a alamata nunun talil irab da muka karanta a baya sai ka cire su shine sai ya'ul mutakallim din da kuma wawdin suka hadu ya zama ja'a zaiduya zaiduya to a lokacin da waudaya suka hadu a ka'ida ta sarfu ɗayansu ya riga da sukuni to za a mayar da wauɗin zuwa ya to shine sai ka ce ja'a zaidiyya wannan fi ahadatin rafi haka nan zaka ce marartu bi zaidiyya haka nan zaka ce ra'aitu zaidiyya duk ahadi guda to shi yasa shi yasa anan yace fazi jami'u haliya wayannan nau'o'in guda fudun mankusi da maksuri da tasniya da jam'ul mudhakkar salim wayannan gaba ɗaya ne duk gaba ɗayan su ya ba fatuhu ha tudi wannan yaɗin kuma za ka yi muqabalar sa da kuma fataha za ka bashi fataha gaba ɗaya to shine ya kawo ma misali a wayannan misalan da muka bayar idan fi halatin nasibi ko fi halatin jarri ne babu wani aiki banda wannan izafa din babu wani aiki da za ka yi misali ra'aitu zaidaini zaidaini to akwai ya na tasniya din to ya na tasniyan ne ka shigar da shi cikin ya'ul mutakallim haka ne idan ka ce ra'aitu ra'aitu zaidina akwai ya ta jam'ul muzakkar salim din to wannan ya ita ka shigar cikin ya'ul mutakallim amma lokacin da ka ce ja'a zaidu ja'a zaidiyya asalinsa ja'a zaiduya to sai wau da ya suka haɗu ɗaya ya riga ɗan uwansa da sukuni sai ka mayar da wau ɗin zuwa ya to shine yace wa tudghamul yafihi wal wawu ya ɗin halatar jarri wa nasbi a ibnaini da kuma zaidina da kuma wauɗin halatun raf'i a zaiduna to za ka shigar da su cikin yawon mutakallim wa in ma qabla wawin dumma idan kuma kafin wawdin an masa damma faksirhu to kaiwa wannan damma din harafin da ya zo kafin kafin wawdin kai mishi kasara ya hun saboda idafin ya zamanto masa da sauki misalin ka ce ja'a zaiduna ja'a zaiduna to kake so ka yi idafansa zuwa yawon mutakallim asali ja'a zaiduya zaka cire nunun talil iraba da muka karanta a baya sai zama ja'a zaiduya ja'a zaiduya gabanin wannan wawdin kun ga akwai damma na asali na zaiduna din to shine wannan damman yace he ka mayar da shi kasara idan ka mayar da shi kasara to wawdin kuma ba zai yiwu ta kasance da sukuni bayan kasara ba saboda haka wannan wauɗin za ka mayar da ita ya shi ne watudu gamun ya fihi walwawu ɗin kenan in ka mayar da wannan wauɗin ya sai ka yi idigaminta cikin yawon mutakallin sai zamanto ja a zaidiya zaidiya kaga kenan kafin wauɗin da ke damma ne sai ka mayar da damman kasara don me saboda ta wannan hanya ne waudin za ta juye ta zamo ya in waudin ta juye ta zamo ya kuma cikin sauƙi sai ka idigamin yaɗin cikin yawon mutakalli shi yasa yace faksirhu yahundin daga hana yahunu kamar yadda wannan damma din kasara saboda ya zamanto cikin sauƙi cikin sauƙi ka shigar da wannan waudin bayan an mayar da ita ya cikin ya'ul mutakallim to wannan shine wannan duk yana ma magana akan yana ma magana akan mas'aloli guda hudun nan ne ismi naqisi kaman arrami ismi ismi manqusi kai kaman arrami ismi maksuri kaman kaza sannan tasniya kamar ibnai ibnaini da ya fada au yaku kabnaini jam'ul muzakkar salim kamar wa zaidina da ya faɗa wayannan su fudun dukansu hukuncinsu ɗaya ne duk hukuncinsu ɗaya ne to shine ya ce wa alifan sallim kun ga bai mana magana akan alif ba bai yi magana akan alif ba ma'ana alif ɗin nan yakan iya zuwa a wurare biyu wuri na farko alif yana zuwa a ismi maksuri kaman asa asa sannan kuma alif yana zuwa a tasniya fi halatin raf'i kaman kace jaa gulamani jaa gulamani to shine a wayannan wuraren guda biyu din yace to agun jumhur yuha ka ba wa alif ɗin salama kar ka taɓa alif ɗin ka ƙyale alif ɗin yadda ka ganta misalin ka ce ja a gulamani sai ka ce ja a gulamaya gulamaya wannan canje-canjen haifi babu ja a gulamaya a nan kawai canjin da aka samu nunun ɗin gulamanin ne ka cire saboda nunun ce ta lil'iraba a bisa ka'idar da ka karanta baya zai zama ja'a lamaya kawai shine wa alifan sallim din ai wa sallim alifan idan alif ne ya zo a wannan lokaci to ka bashi ka bashi salama ka bashi lafiya karka canja shi karka yi idigami sa karka yi komai nashi haka na misali zaka ce zaka ce misali li ko kuma qala hiya asaya Kala hiya asaya asaya in ismi maksuri Kala hiya asaya shi ma wannan alif din na maksuri ba za ka taba shi ba duk wayannan misalai guda biyu alif din maksuri ko kuma alif din tasniya duk suna shiga karkashin wa alifan sallim din to shine ya kawo ma wajihi daya wani wajihi daban na wata lahaja shine wa fil maksuri in alif din a cikin maksuri yake yi kaman kaza ko fata ko asa an huzaili a gun wata lahaja wata kabila da ake ce ma huzailu in kilabuha ya an hasan su huzailu din suna canja wannan alif din ta zamanto ya sai su yi idigamin ta cikin ya'ul mutakallim kamar wancan mas'alar kenan amma wannan ba ba jamhurul arab bane huzailu ne suke yin wannan huzailu misali ja'a gulamayya za su ce maimakon ja'a gulamaya sai su ce ja'a gulamayya wannan alif din sai su maye canja shi ya su yi idigamin dinta cikin wancan ya zamanto mas'alar ɗaya ce da mai alif din da wace ba mai alif ba gaba ɗaya haka misali ja'a fata fatayya ja'a fatayya hiya asayya hiya asayya ja'a fatayya sai a mayar da alif din ta zamanto ya sai a idigaminta wannan lahaja ce da lugha a gun huzailu kawai imadul masdar yadda masdari zai yi aiki irin na na fi'ilinsa asalin aiki fi'ili ya yi aiki to sai ake ba wa masdari abinda aka ɗauko fi'ilin agunsa kenan misalin ka ce daraba ya daribu darban addarbin shi ne masdari yadda daraba zai yi aiki ya daribu zai aiki to wannan darbu zai zo ya yi aiki shi ma aikin su daraba ya daribu shi ne abinda kuka karanta wani lokaci ya zama fa'ili wani lokaci ya zama mafuli ta irin wannan aikin to shi ma masdari yana yin aikin shi ne ya ce bi fi'ilihil masdara alhik fil amal mudafa nau mujarradan au ma'a au ma'a al yace alhikil masdara bi fi'ilihi ka shigar da ka hada masdar da fi'ilinsa fil amali cikin aiki yadda fi'ilinsa yake aiki shi ma fi'ilin aikin fi'ilin nashi ka ɗauka ka bawa shi masdarin nashi salin ka ce daraba ya diribu darban aikin da kaga daraba yana yi ko ya diribu yana yi au ko kuma idrib ke yi to wannan aikin ka ɗauka ka bawa addarbu addarbu shine masdarin kenan mudafan ya kasance mudafi ne aw mujarradan ko ya kasance babu babu idafa babu al aw ma'a al ko ya kasance da al a wayannan halaye guda uku duka masdari yana yin aiki misalin mudafu zaka ce ajibtu min darbika zaidan ajibtu min darbika zaidan darbu din masdari ne na daraba yadribu idribu sai ka ce min darbi ka kai idafansa zuwa zuwa kaf to wannan kaf din da kai idafansa to ka shine asalin fa'ilin wannan darbu din kamar yadda bayanin zai zo maka a nan gaba sai ka ce zaidan ya zama mafulin darbu din in ka ga dama za ka ce ajibtu min darbi amrin zaidan kai idafan darbu din zuwa amr wanda asali wannan amr din shine fa'il kai idafan masdar zuwa fa'ilin sa kenan sai ka ce zaidan kai nasaban maf'ulin sa kamar da zai zo a nan gaba bayanin zai zo mujarradi kuma misali zaka ce zaka ce ajibtu min darbin zaidan min darbin zaidan babu idafa babu al ko ka ce mai al kuma au ma'al din misali ka ce ajibtu minad darbi zaidan minad darbi zaidan ka sa al sannan kuma yayi aiki irin na irin na fi'ilin sa kenan shine mudafa naw mujarradan aw ma'al wannan hadaye guda uku duka yana aiki misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما it'amun din mujarradi ne ba al ba idafa aw it'amun fi yawmin zi masghabatin yatiman yatiman din maf'ulun bihi ne na it'amun din it'amun din filinsa shine at'ama sai ya yi aiki irin aikin da filinsa yake kamar wannan ne misali fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi masghabatin yatiman shi yasa Abu Amr al-Basri suka ya karanta da lafazi na fi'ili misali fakka raqabatan أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة هذا مفعول به فك فك رقبة كما مضاف لمضاف إليه أو أطعم هذا مفعل ون إطعام أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أو أطعم يتيما كنا تكمر ونن يتي أما ونن دشرتي lokacin da kake so masdari ya ma aiki irin na fi'ilinsa akwai sharaɗi in kana fi'ilun ma'a'an au ma yahul mahallahu ya ce amma sharaɗin idan fi'ilin ya kasance tare da an au tare da ma yahullu mahallahu zai iya zama agun da wannan masdarin yi ma'ana duk inda ka ga masdari ya yi aiki za ka iya cire masdarin ka sa fi'ilin wannan masdarin tare da an ko tare da ma magana ya zamanto zam daidai to idan ya zamo haka to shi ne shi wannan masdarin zai aiki fi'ilinsa misali in ka ce ajibtu min darbika zaidan misali za ka iya cire darbubin a nan ka sa fi'ili da an ko fi'ili da ma misali ka ce ajibtu min an tadriba zaidan ajibtu min an tadriba zaidan ka cire mazdarin sai ka sa fi'ilin mazdarin da an ko ajibtu min ma tadribu zaidan ka cire mazdarin ka cire sai ka kawo fi'ilin fi'ilin wannan masdarin da ma wannan ma din ana ce mata masdariya to in ka ga haka to shine zai yiwu wannan masdarin ya aiki amma duk lokacin da ka cire masdarin ba zai yiwu ka kawo fi'ilinsa da an ko fi'ilinsa da ma ka sa ba to wannan masdarin ba zai yi aiki ba wannan shine sharaɗinsa walismi masdarin amal yadda ka san masdari yake da aiki irin na fi'ilinsa yadda muka maka bayani ya ce to ismi na masdar shi ma yana, yana da aiki zai aiki irin na masdar bambancin ismi na masdar shi ne abu ya zo da ma'anan masdari amma ba a wazaninsa wanda aka saba aka sani ba wannan da yawa mutane ba sa bambanci tsakanin masdari da ismi na masdari misali duk lokacin da ka ga masdari ya saba wa kiyasinsa to ba masdari ba ne ismul masdar ne misali za ka ce a'ata yu'ti i'ta'an ya zamanto kamar ka ce ahsana yuhsinu ihsanan ne saboda ruba'i ala wazni af'ala masdarinsa yana zuwa ala wazni if'alan kamar yadda an jima kaɗan za mu karanta to anan idan ka ce a'ata yu'ti i'ta'an i'ta'an wannan masdari ne amma in ka cire ita'an din ka ce a'ata yu'ti ata'an ata'an din ba masdari bane ismul masdar ne abin da yasa ya tashi a kiyasin masdarin a'ata yu'ti din kiyasin shine i'ta'an kamar da zaka ce ihsanan ko ikhrajan to da ka canja ka ce a'ata yu'ti ata'an to wannan ata'an din ismul masdar ne ba masdari ba saboda bambanci tsakanin masdari da ismi yana da gaya muhimmi ne a harkar larabci shine ya takaita ma ya ce wani ismi masdarin amal misali zaka ce ajibtu min ata'ika zaidan masdaran ajibtu min ata'ika zaidan dirhaman ko dinaran yadda a'ata yu'ti din yana da mafulai guda biyu a'ataitu zaidan dirhaman zaidan dirhaman mafulai guda biyu ha to zaka ce ajibtu min ata'ika zaidan dirhaman yadda shi wancan mafulan da wancan yake da shi to shi ma wannan yana da shi ata wato ismul masdar kenan to shine yace wa ba'da jarrihi alladhi udifa la kammil bi nasbin aw bi raf'in amala ana abin da yake nufi shine idan masdari kai idafansa zuwa fa'ilinsa, to za ka yi nasaban mafulinsa ya fito. Idan kuma kai idafansa zuwa mafulinsa, za ka fito da fa'ilinsa da rufu'arsa. Shi ne a ma'anar wa ba da jarrihin lazi'u fala, ya ce bayan jarransa wanda aka mishi idafa, kammil bi nasbin ka cike da nasaba aw bi raf'in ko da rufu'a amalahu raguwar aikinsa da ya rage kenan misalin da muka bayar da zu ajibtu min darbi ka zaidan anan darbu din mun idafansa zuwa fa'il zuwa fa'ili to kaga saura mai saura maf'ul min darbi ka zaidan min darbi ka zaidan shikenan mun kawo maf'ulin tunda fa'ilin an yi idafansa to inda za ka yi idafan kuma zuwa maf'ulin fa sai ka kawo fa'ilin misali ka ce ajibtu min shurbil asli zaidun ajibtu min shurbil asli zaidun anan shurbudin ka yi idafansa zuwa maf'ulinsa ne shine asl asl din shi aka sha zuman shi aka sha wa ya sha zaidun sai ka fito da shi da rufuwarsa ma'ana idan kai idafan masdari zuwa fa'ilinsa ka fito da maf'ulinsa ka masa nasaba idan kai idafan masdari zuwa maf'ulinsa ka fito da fa'ilinsa ka bi shi rufu'a shine ma'anan kammil bi nasbin aw bi raf'in amalahu wa jurra ma yatba'u ma jurra wa man ra'a filitiba'il mahalla fa hasan ya ce idan kai idafan masdari zuwa maf'uli ko zuwa fa'ili kana da wajishi guda biyu wajishin shi ne abin da ya zo ɗin za ka duba tabi'in tabi'in wannan sai ke mishi jarra saboda majururi ne auku kuma ka duba mahallinsa mahallin yana buƙatar nasaba ka ba da nasaba a a wannan atafin sannan idan yana buƙatar rufu'a sai ka ba da rufu'a a wannan atafi din shine ake cewa mura'ati mura'atin tabi'in auku kuma rashin mura'atinsa misalin wannan shine misali kace ajibtu min min darbi zaidi min darbi zaidi nil aqil anan ajibtu min darbi zaidi nil aqili amran anan in ka ce min darbi min darbi zaidin kai idafin darbudin zuwa zuwa fa'idinsa zuwa fa'idinsa ya zamanto min darbi zaidi to sai zaidun wanda asalin fa'ili ne marfu'i sai ka bashi na'ati min darbi zaidi nil'akilu ko nil'akili wannan tabi'in za ka iya bashi jarra saboda majururi ne shi min darbi zaidi nil'akili ko ka bashi rufu'a saboda ai asalinsa fa'ili ne an yi idafansa ne zuwa fa'ili zaka ce ajibtu min darbi zaidi lil aqilu wannan duk wacce guda biyu ce duk jaizi ne ko ka duba lafazi ko ka duba mura'atin mahalla tukunnan sai ka kawo me ka kawo maful ajibtu min darbin min dar- min darbi zaidin al-aqili amran ajibtu min darbi zaidin al-aqilu amran ka ce lu saboda asalin wannan mudafu ilaihi majruru din fa'ili ne ka ce al'aqili saboda duba jarransa na zahiri din wannan waje shi guda biyu duka ya ce yayi amma abinda za ka gane a zahirin kaunin ibn mali ya nuna ma itba din ya fi ma wa jurra ma ya tuba ma jurra duk tabi'i na'atin da yake bin bayan majururi kai mishi jarra wannan shine asalin hukuncin da ya bayar sai ya ce amma wa marra'a fil itiba'i a wajen itiba'i din yayi mura'ati yayi mura'atin me yace yayi mura'atin mahal yace fa hasan shi ma ba laifi yace ma'anan ba laifi shine zahirinsa an fi son kai itiba'i din musamman ma da in karami bakon nahau ne mai koyo ne ba zai gane ba watakila ma zai ce kayi kuskure ta yaya na'atin majururi kuma ya zamo marfu haka zai ce ta yaya na'ati na majururi kuma zai zama tomu shi ba ruwansa da wani mahalli waye duk ba ruwansa da wannan eh shi yasa ake samun matsala da masu koyon nahau ai abu kaɗan zai gandol ba zai haƙura ba zai ce ya ci gyara shi kowannen gyaran a bai zani ba an kure na haudun zani na ajurumiya to shi ne ya ce imaru ismin fa'il yadda ka ga a masdari yana aiki irin na fi'ilinsa to haka ismin fa'il shi ma zai aiki irin na fi'ilinsa saboda ismin fa'il shi ma an ɗauko shi ne daga fi'ili ko daga masdari a kaule guda biyu to saboda haka zai aiki irin na fi'ilinsa shi ma shi yasa ya ce ka fi'ili hismu fa'ilin fil amali in kana an mudayyahi bi ma'azali ya ce ka fi'ili hismu fa'ilin ismu fa'il ka fi'ilihi kamar fi'ilinsa ne fil amali a aiki in aka ce ismu fa'il a sunan da aka ɗauko a fi'ili domin ya zamanto sifan wani misali daribu qatilu alimu ghafiru shakiru wanda aka ɗauko su a daraba da alima da katala da kuma ghafara to su ne aka ce addaribu mai yin duka alghafiru mai afuwa ashakiru mai godiya irin wannan shi ake cewa ismul fa'il to ismul fa'il kamar fi'ilinsa ne fil amali wajen aiki amma da sharaɗi ya ce in kana an mudiyihi bi ma'azali in an cire mishi da ma'anan madi aka ce ma'azil aka yi an yi gefe da shi an yi gefe da ma'anan madi a tattare da shi saboda shi ismul fa'il din zai yi ya zamanto ma'anan madi zai yi ya zamanto ma'anan mudari yanzu ko an jima saboda haka zamaninnukan nan guda uku za ka cire mishi zamanin mazi ɗin ka bar shi da zamanin yanzu ko an jima al'an ko al-mustaqbal ko al-hal ko al-mustaqbal to a wannan lokaci zai yi aiki irin na fi'ilinsa amma idan ka bashi ma'anan mazi ba zai yi aikin irin fi'ilinsa ba misalinsa shine zai ce ana ana daribun zaidan il'ana ana daribun daribun din ismul fa'il ne zaka ce zaidan zaka ce al'ana yanzu in baka faɗi al'ana din ma bai kasance kai yanzu kake nufi ko zaka ce ana daribun zaidan gadan kaga an jima gobe kenan to saboda haka daribun din zai yi aiki irin na daraba zai aiki irin na yadribu yadribu kenan zai zama to kaman ka ce ana adribu zaidan ne ana adribu zaidan amma idan kana nufin ana darabtu zaidan ne to ba zai yi aiki irin na fi'ilinsa ba sai dai ka yi idafansa kawai za ka ce ana daribu zaidi amma ka ce ana daribun zaidan za ka ce amsi to wannan ba zai yi aiki ba to shi ne sa in kana an mudiyi mudiyi din a masdari ne na maza yamdi mudiyan baya ma mun yi bayani shine fa mastata'u mudiyan wala yarji'una go mudi din masdari ne na maza yamdi wannan sharadi na farko kenan wa waliyastifhaman aw harfa nida aw nafiya naw jasifatan aw musnada sannan wannan ismul fa'il din wanda muka ce kamar fi'ilinsa a aiki ya bi bayan istifhami ma'ana sai da istifhami ya zo ya zo misali hal za ka ce hal hal daribun hal anta daribun zaidan al'ana ko kuma gadan ka jona istifhami a tattare da wannan ismin fayil din au harfa nida ko kuma harfu nida ka ce ya dariban zaidan ya dariban zaidan ka kira wani mai dukan zaidu al'ana shi ma ko gada saboda wancan sharaɗin yana nan au nafiyan ko kuma ka sa masa harfin nafi ka kore shi gaba ɗaya ka kore ya zamanto ba abin nan har abin nan ka ce ma daribun ma daribun zaidun amran hagan ma daribun zaidun amran zaidun din fa'ili na daribun amran din maf'ul saboda ka sa ma shine au nafi au jasifatan ko kuma marartu bi rajulin daribin zaidan daribin din sifa ce sifa ce ta zaidun haka au musnada ya zamanto khabar haza daribun zaidan shine musnad kenan to saboda haka haka musnad din ko na khabar ko na mubtada ko na kana wa khawa in aka ce musnad yana daukan umumi da shumuli ne gaba daya kowanne daga ciki yakan iya zama daga ciki to idan wayannan sharuɗan suka cika a ɗauke mishi ma'anan madi a haɗa mishi da ko istifhami ko harfin nida'i ko harfin nafi ko sifa ko musnadi wannan yana nufin ɗaya daga cikinsu ake bukata ba na nufin duka su haɗu a abu jumla ɗaya ba ne shi yasa ya kawo ma au au ɗin wawali ya stifhaman au harfa nida au nafiya au ja sifatan au musnada idan ka samu wancan sharadinka na farkon ka haɗa da ɗayan wayannan shi kenan a wannan ka fi'ili su mufa'ilin fil amali zai zamanto kamar fi'ilinsa وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف yace wani lokaci qad din harfin taklidi zai iya kasancewa ismul fa'il din zai iya kasancewa na'atin wani mahzufi wani mahzufi wanda aka san shi na'at ne na wani mahzufi a can ba ya ce au jasifatan ba to ya zamo sifa amma na wani ismi mahzufi an san wannan isimin to fa yastahiqul amala alladhi yusib sai ya cancanci ko ya cancanta a bashi wancan aikin da aka sifanta yana nufin sifa din ko na'atin ba dole ne ya kasance ya zo da mausufinsa ko mal'utinsa ba ba dole wannan ba misali zaka ce zaka ce ma ma sharibun ma sharibun ma anil'ana ko ma sharibun ma'a ma, ma sharibun ma'an gadan ma sharibun asalinsa ma zaidun sharibun ma'an wannan sharibun din sifa ce na wani isimi wanda aka cire an san shi to wannan sifa na isimin da aka cire to ya zo ya yi aiki irin aikinsa yana nufi lokacin da a ismul fa'il ya zama sifa ba dole bane sai man'utin sa ya zo tukuna zai aiki ko man'utin sa akwai ko an cire zai yi wannan aiki din shine abin da yake nufi wa in yakun silata alfa fil mudi wa ghairihi imaluhu qadirtu bi yace duk wannan sharuɗan da aka shimfiɗa ismul fa'il zai yi aiki yace idan ismul fa'il din ba shi da al ne kake bukatan wayannan sharuɗa wa in yakun silata al amma idan ismul fa'il din ya hadu da al fa fil mudi a halin madi wa ghairihi ko waninsa imaluhu aiki bashi aiki irin na filinsa kadir tudi an amince da shi an ka bawa ismul fa'il al baka bukatan duk wayancan sharuɗan kawai amma bi ne ko mudari ne kowanne daga ciki kawai zai zaka yi aiki misali zaka ce haza daribu zaidan ad-daribu ka sa al هذا الضارب زيدا الآن هذا الضارب زيدا غدا ko haza daribu zaidan amsi dubbe ne shi ne fafil mudi wa gairihi imalu kadir tubi fa'alu nau mif'alu nau fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي yace waɗannan sigogi ne na ismul mubalagha asbabul mubalagha asalin su an ɗauko su ne daga ismul fa'il su ma ismul fa'il ne tukunna aka ɗan ɗara mubalaga a kai fa'alun kaman ka ce sabbaru a mif'al kaman ka ce miksar mai yawan surutu ke miksar fa'ulu kuma ka ce shakuru ko ghafuru ko kafuru shakuru mai yawan godiya fi kasaratin so tari so da yawa an fa'idin bari za su canji za su canji ismul fa'il su yi aiki irin aikin da ismul fa'il yake yi a duk misalan da muka bayar na baya in ka ga ismi ya zo a wayannan auzani asalin wannan isimin shi ismul fa'il ne don menene aka canja wazanin saboda mubalaga ne in ka ce sabbar mubalaga ce ta sabir ka ce sabir mai haƙuri sabbar mai yawan haƙuri mai yawan haƙuri haka in ka ce mihizar mubalaga ce ta hadir hadir mai yawan batsa magana marar kyau in kuma hadir ne mai hizar mai yawan tsoro saboda ya zo alawar zulmifar in ka ce shakur mai yawan godiya shakir kuma mai godiya shakur to nan duka za ka yi musu aiki irin ismul fayil din gaba ɗayansu misali za ka ce misali za ka ce za ka ce ma yadda za ka ce ma ma saburun ma saburun zaidun ma saburun zaidun ko ka ce ma sharrabun zaidun ma'an ma sharrabun zaidun ma'an shikenan ka zamanto yayi aiki irin nan ma sharibu ma sharibu zaidin ma'an ma sharrabu zaidin ma'an yayi aiki irin sa saboda sharrab shine mubalaga ta sharib kaman sabbar kenan fa yastahiqu ma lahu min amali sannan she yazo ya cancanci a bashi abin da yake da shi na aiki wa fi fa'ilin kallaza wa fa'ili amma a fa'il shine kaman ka ce ali alimun alim in ka ce alimun mubalagansa alim alim malami alim mai yawan ilimi to mubalaga ce kaman fa'al to amma aikinsa ya yi aiki irin na ismul fa'il din ya ce kaɗan ne a za wannan aikin kaɗan ne wa fa'ili haka nan fa'il aka ce fa'il shi ma yana zuwa a mubalaga ne yana zuwa mubalaga wazanin wazanin fa'il kenan kamar ka ce hadir hadir in ka ce hadir to ya ba ya zo da ma'ana na mubalaga ne to wannan shi ma yana aiki amma kaɗan ne yana nufin fa'il da fa'il su ma mubalaga ne suna aiki irin na ismul fa'ilinsu amma kuma yi musu aiki ɗin kaɗan ne a gun larabawa wayancan kam su ne ake yi so tari wa masu wal mufradi mislahu ju'il fil hukumi wa shuruti haisu ma amil ya ce duk bayanin da ɗazu ya maka na ismul fa'il yana magana akan mufradi wa masu wal mufradi ɗin tasniya da jam'i ismul fa'il in yazo da lafazin tasniya ismul fa'il yazo da lafazin jam'i yace to yana aiki irin na mufradinsa an sanya mishi aiki irin aikin da mufradinsa yake yi fil hukumi wa shurudi cikin hukunci da muka bayyana ya bada rufu'a ko nasaba au ko kuma cikin sharuɗan da muka bayyana dole ya zamanto an ɗauke mishi ma'anar ma'anar mazi ko an jingina mishi istibhami ko nafiyu ko sifa duk wayannan gaba daya haisu ma amil lokacin da yake aiki shi ma wannan sharuɗan zaka sa masa misalin wannan kace misali kace ma daribu zaidin amran ko ma daribun zaidun amran in ka faɗi wannan to inda zaka mai da darib din ya zo ya kasance tasniya ko kama yadda shi ya zamanto jam'i to a wannan lokaci zai aiki zai aiki zaka ce hazani daribani zaidan hakan zaka ce haula'i daribuna zaidan kaga addaribani tasniya addaribuna jam'i sun yi aiki irin wanda addaribu mufradi yake yi shine abin da yake nufi wansi bi zil imadi tilwan waqfidi wa hawa li nasbi ma siwahu muftadi yace to wannan aikin da ake magana akai na ismul fa'ili yace kai wa abin da ya biyo bayan wannan aiki ɗin nasaba. Wakfidi in ka ga dama kuma ka yi mishi jarra, ka yi mishi jarra, wahawa linasbi masu wahu muktadi, amma idan ka mishi jarra to bayan wannan ɗayan da ka mishi jarra waɗanda suka rage ɗin kuma a wannan lokaci da bukatan ya samu nasaba daga ciki abinda yake nufi idan ka kawo isimi guda in ka kawo kai amfani da wannan aiki da ismul fa'il ya zo ya yi aiki yana da mafulai guda biyu saboda haka za ka yi idafan ɗayan zuwa ɗayan to wanda ka mishi idafa ya samu majruri ɗayan wanda ya rage kuma ka bashi nasaba misali ka ce haza mu'uti zaidin dirhaman asalin zaidin din nan majruri shine maf'uli na farko na mu'uti din sai ka mishi jarra maf'ulin sa na biyun kuma sai ka bashi ka ce dirhaman in ka ga dama za ka ce haza mu'uti dirhamin zaidan ma'ana ɗayan maf'ulan in kai mishi idafa da jarra ɗayan kuma ka bar shi a nasaba ko na farkon ko na biyu ba ruwanka kowanne daga ciki abin da yake nufi za ka iya yin wannan ja'izi ne asali shine a haza mu'utin zaidan dirhaman zaidan dirhaman zai ka ce haza mu'uti zaidin dirhaman ko kuma ka ce haza mu'uti dirhamin zaidan wannan duka inda ka samu mafuli guda biyu za ka iya yin kowanne daga ciki ko ka bar shi a asali ko idan na farkon ko na biyun ɗayansu dai in kai mishi idafa to ɗaya kuma sai ka bar shi da nasaba wajrur aw yunsib tabi alladhin khafat ka mubtagi jahin wa malan man nahab a wannan misalin da ya ma ya ce idan kuma ya zo babin atafi ne in babin atafi ne ya ce wajirur ka yi jarra a winsif ko ka yi nasaba na me tabi allazin khafaf ma'atufun in kai atafinsa zuwa ga ismin da kai mishi jarra in kai atafinsa wannan ma'atufun din kai mishi jarra saboda duba asali ko ka mishi nasaba saboda duba mahalli yace misalin wannan ka mubtagi jahil kaman ka ce mubtagi jahil mai neman daraja matsayi kaga asalinsa jahil din nan mafulun bihi ne sai aka yi mishi idafa asalinsa al-mubtagi jahan sai ka ce mubtagi jahin ka mishi idafa ba to za ka iya cewa wa malin ko ka ce wa malan eh wa malan to shi ya ce ka mubtagi jahin wa malan man nahab wannan man ɗin shi ne fa'ilin mubtagi ɗin kenan ya yi idafansa zuwa maf'ulinsa sai ya yi atafi zuwa ga wannan maf'ulin in ka yi atafi zuwa wannan maf'ulin ka ce wa malan kowa mali shine wajurur a winsiftin kenan sai ya zo ma da fa'ilin saman na hada abinda yake nufi duk mai himma hudi din ana, ana, ana masa ibara da himma da kwazo mutum mai zabura mai himma mai kwazo shine mai neman matsayi shine mai neman dukiya in ka zama baka da himma to ka dangana da talaucinka za ka zauna baka da ko sisi kar ka zo ka nemi ko kansila balle a ce za ka nemi chairman local government ko kuma kwamishina ko kuma ba ka samu wannan duk abubuwa ne na masu himma da kwazo sai da himma da kwazo ake zamo wani abu a dukiya ko a zamo wani abu a matsayi abu ne wanda yake sananne kamar rigimar jarir da faras da kaba waƙudu an ta ba'imun kasi ya ce idan ya ce ba ka da himma saboda haka ka zauna a dinga ciyar da kai ana baka ana biya ma bukatu shi mai himma ba zai yadda ya zauna ana bayi abinci yana ci ba ko ya a zauna ana ɗinka masa kayan sallah ci baya ne kamar abin da galibin mutane mai suka mayar da shi ci gaba ci baya ne a ce kana da fandi fandin ai baka ake yi ci gaba shi ne ya zamo kai kake bayarwa irin wannan kuma zai kashe ma zuciya kawai idan ramadan ya shigo kasan kana da buhun shinkafa a gunwa ne wani ya saba kuma yana kawo ma burin siga shi kenan khalas a yi zawaka ma babu zawaka me zan yi ko ya latifu tunda confirm ne wani duk ramadan yana kawo mu shinkafa wani kuma siga wani kuma mai shi kenan ya zauna ba yi zawaka ba ba ya latifu ba saukan qur'ani wanda kuma ya sanda babu wannan kuma fa a gabansa ba wanda zai kawo masa sai ya latifu sai izawa sai sani to shi zai je ya zama wani abu kai kuma kana zaune ana ciyar da kai shine abin da jarir ya gaya wa faras da kakiran abokin rigimarsa shine wa kullu ma qurrira lismi fa'ili yutasma maf'ulin bila tafaduli yace duk wani abin da aka tabbatar wa ismul fa'il na hukunce-hukuncen da muka bayyana da baya yudasma mafuli za a ba ismul mafuli bila tafaduli ba tare da fifiko ba duk abu duka ɗaya ne mana illa iyaka shi ismul mafuli da ke an ɗauko shi ne daga fi'ili majhuli to shi rufu'a yake bukata misali in ka ce daribun ka ɗauko shi ne daga yadribu amma idan ka ce misali madurubu ismul maf'ul to wannan kuma ka ɗauko shi ne daga yudurabu mabniyun lil majhul kenan in ma bi ne ka ɗauko shi daga duriba ne to saboda haka wannan shine kawai bambancin su shi wannan ismul maf'ul yana buƙatar na'ibul fa'il abinda ka kawo zai zamanto na'ibul fa'il nashi ne fa wa ka fi'ilin sigalil maf'uli fi ma'anahu yace shi kaman fi'ili ne wanda aka kago shi ya zamo ma'anan maf'ul abinda aka aikata shi fi ma'anahu a ma'anarsa abinda yake nufi kalmu'ta idan ka ce almu'ta kaman ka ce yu'ta ne in ka ce almu'ti kuma kaman ka ce yu'ti ne ismul maf'ul yana zuwa da ma'ana na fi'ilin da aka gina shi ma'alumi ismul uh, ismul fa'il kai yana zuwa da ma'ana fi'ilin da aka gina shi ma'alumi ismul maf'ul yana zuwa da ma'ana na fi'ilin da aka gina shi daga majhuli shine kalmuta kafafan kafafan yaktafi anan kafafan din asalin sa maf'uli na biyu ne kasancewa al-mu'ta din yana da maf'uli biyu shi ne aka mayar da ɗayan damiri mustatiri ya zamanto na'ibul fa'il kafafan ɗin sai aka mayar da shi mansubi inda misali ba maf'uli ɗaya ne da shi kawai za ka cire wannan maf'ulin ne za ka ce misali ma madurubun zaidu ko ka ce a madurubun zaidun ko ja'a ko marartu bi rajul marartu bi rajulin madrubin zaidun saboda ka cire maf'ulin sa din sai ya zamanto ka dauko ka cire fa'il din sa ka dauko ka dauko maf'ulin kamar yadda shi na'ibul fa'il kenan to saboda haka shi duk ismin da ka gani a gaban shi na'ibul fa'il ne na'ibul fa'ili ne an cire mishi maf'uli idan kuma yana da maf'uli guda biyu kamar yadda kake yi a babin na'ibul fa'il zaka dauko maf'uli na farkon kamar yadda shi na'ibul fa'il ɗayan maf'ulin sai ka bar shi shine abin da yayi anan kalmuta kafafan aka ce alkafaf shine dukiyan da dukiya daidai bukata dukiya daidai bukata shine wanda ya zo a hadisin manzo sallam a sifofin manzo da halayensa wa kana maluhul kafaf manzo sallam shi dukiyansa shine daidai bukata daidai gurgudu bai taba rike dukiyan da ya wuce bukatansa ya kwana a gidansa ba kamar da duk waliyanmu iyayenmu duk haka suka kasance komin tarin dukiyan da ya zo hannun manzan Allah ba zai kwana ba zai ɗauki iya buƙatarsa ta gobe sauran duk a rabar har wani lokaci in yana sallah ma ya tuna a wasu kuɗaɗe da aka kawo bai raba ba zai tajawuzi a sallah ya sauri sauri sauri sauri ya sallah ya ce assalamu alaikum ba tasbihi ba tahmidi mu sai ta yi shiga cikin gida ya ɗauko he ya raba tas ya ƙare tukunna hankalinsa zai kwanta har wata ran da ya yi wannan sabai suka ce masa kayi wani abin da baka cika saba kana yi ba kana tsanawa ka yi sallah a tsinake ka jima kana sallah amma yau kawai ka yi rakanka ta ɗaya da ta biyu yadda ka saba ragoyi biyu na ƙarshen kuma kuhu da wuri ɗagowa da wuri sujada da wuri ɗagowa kana cewa assalamu alaikum ko ta su biyu baka zauna ka yi ba ko ka shiga cikin gida ya wannan sai ce na tuna wasu gwalagwalai da aka kawo ne na zakka ashe ban raba ba shi ne na yi wannan sauri saurin na je na raba tukunan na dawo ya ce haka shi ne alkafaf kenan da mutane yanzu kuma ba ba bukatan kafaf shi kafaf din nan ba aka bi diddigin ma'anarsa abin zai ba da mamaki ba yanzu irin gidajen da yanzu muke katon gida ɗakuna iri-iri a ciki ɗaki ɗaya ma ya ma yawa fa saboda ba ka iya cika ba ka iya cika wannan ɗaki to shine kafafan din yaktafi wannan wanda aka bashi kafaf to yaktafi yana wadatuwa kafafin ya ishe shi wa kad yudafu za'ila ismin murtafi'a ma'anan yace ismul maf'ulin yace wani lokaci ana masa idafa zuwa ga wani ismi wanda asalin marfu'i ne da wannan ismul maf'uli din ma'anan a ma'ana ismul maf'ul din ya mishi rufu'a to a wannan lokaci sai a yi idafan ismul maf'ul din zuwa wannan ismin da asali ismul maf'ul din ya mishi rufu'a a matsayin na'ibul fa'il misalin sa kace alwara'u mahmudul maqasidi alwara'u mahmudul maqasidi asalin sa alwara'u mahmudul maqasiduhu mahmudun maqasiduhu maqasidu din na'ibul fa'il ne na mahmudu ya yi aiki irin na fi'idin sai yuhumadu tukuna sai kai idafan ismul maf'ul din zuwa abin da ya yi wa rufuwa shine ma'anan wa kan yudafu za ila ismin murtafi ma'anan zuwa ismin da a ma'ana marfu'i ne shine mahamudul maqasidi ma'anansa mahamudun maqasiduhu wannan shine yace ana yin haka wani lokaci za mu tsaya a nan saboda lokaci wasu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala